الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddar mu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin umdatul ahkam للشيخ الإمام الحافظ أبي محمد تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الله تعالى يجيكنsa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun shiga cikin kitabun nikahi mun shiga cikin kitabun nikahi mun karanta waɗansu daga cikin hadisai a cikin littafin a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi da kan hadisi na ɗari uku da goma sha ɗaya na'am bismillahir rahmanir rahim وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها
وعن ابي هريره رضي الله عنه to wannan hadisi an amso shi daga abi huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi abu huraira ya ce jakadan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la ya jima'ur rajulu bainal mar'ati wa ammatiha baya halitta mutum ya haɗa tsakankanin mace da ƙanwar mahaifinta ko koyayar mahaifinta a ƙarƙashin igiyar aure guda ɗaya bai halitta ba mutum yana aure da mace ya tashi ya auro ƙanwar mahaifinta wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda suke uba ɗaya ko wanda suke uwa ɗaya ko ya auro yayar mahaifinta wannan haramu ne bai halitta ba wala bainal mar'ati wa khalatiha hakanan kuma bai halitta mutum ya haɗa tsakankanin mace da gwaggwanta ita ce kanwar mahaifiyarta ko yayar mahaifiyarta wannan bai halitta ba haramu ne idan mutum yana aure da mace kuma sai ga kanwar mahaifiyarta ta burge shi yanzu sai dai ya rabu da ta gida sai dai ya rabu da ta gida amma dai bai halitta ya haɗa tsakankaninsu ko yana aure da mace shi kenan ana nan ana nan wata yarinya yadda gwargwara wata ran sai ta zo gidan shi yanar shi kuma da lashalashatu ya ganta ya ce to ya ce mamarwa ne wannan kwace ce ta ce to baka santa ba diyar wannan babbal ya ta mace wanda na gaya maka ta katsina haha ita ce to barka dai diyata muna lafiya suka kare ya ta shiga ran shi to yanzu inda yana so ya aure ta sai dai ya sallama uwar an gane ko ya bata hakuri amma dai ya hada su wannan haramu ne addini na musulunci ya haramta amma kuma kar ya zamanto mun faɗaɗa abin da yawa idan aka ce wannan a matsayin uwa take ga wance kawai ka ce kuma haramu ne ka aure ta irin yan uwantaka ta nesa ɗin nan ba shi ake magana ba irin da kakatta da kakar ita wannan wanda kake take gidan naka da sauran in kaji an fara wani yanke yanki sai ka gani wani lissafin ba irin na yanzu bane ma wannan ba shi ake magana ba kanwar mahaifiyarta wanda ita ta aihe ta da cikinta sannan kuma ita kuma wannan kanwarta ce uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya amma inda a ce kanwar mahaifiyar tata a matsayin ita wannan misali mu ɗauka mu ɗauki mata guda uku aisha khadije maimuna gida ɗaya suke wannan ya da kanwa da kanwa ce sai zamanto ita wannan aisha tana da ɗiya zainabu mun gane ko to shikenan sai ka auri ɗiyar zainabu an gane yanzu khadija bayar aisha ba ce to yanzu wannan ita ba za ka aure ta ba amma inda a ce tana da ɗiya ya halitta ka aure ɗiyar nan ka ga ɗiyar wannan a matsayin kanwa take wa ita wannan zainabin da ka aura ya halitta ka aure ta kale zaman to mun ɗauki ɓangaren abin da ya shafi ɗan uwantaka ta kusa mu haɗa a ce kuma da 'yar uwa da 'yar uwa ba za ka haɗa tsakankaninsu ba wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya shine ba za ka haɗa da kankaninsu ba ya da kanwa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya a karatunmu na baya shine wanda muka yi magana a kai ko bai halitta ba ka haɗa da kankaninsu hakanan kuma bai halitta ba ka haɗa mace wanda take uwa ce ga wanda take gidanka amma kuma uwar ba ta nesa ba ce ta kusa ce kut da kut da ita wannan matar da ka aura da uwar ita wannan yarinyar da kake da take gidanka uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya wannan shine haram amma in ya zama to kawai lissafi ne za a maka na nesa can sai an je wajen kakan kakanta ko kakan babanta daga nan ne alaka ta ɗan kullu wannan baya zamantowa haram mun gane da kyau نعم وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه وانا حديثي شي كما أمسو شي دغ عقبة دان عامر يردل الله تقال تبتا أغريشي Uquba ɗan Amir ya ce, Jakadan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, inna a haƙa shuruɗi haƙiƙa mafi dacewar sharuɗa an tufu bihi wanda ya dace da a cika da su masta halaltun bihil furuj wato shine sharuɗan da kuka halitta wa kanku farjajjika na waɗansu mataye lokacin da mutum zai auri mace shi kenan sai babanta ya gindaya mishi waɗansu sharuɗa ce to ni ɗiyata dai na farko dai in ka aure ta in za ka ƙara aure ba za ka sauke ta ba a gidanta ta in ka kai ta gidanka to gidan da ka ajiye ta da fari in ma ɗaki goma ne a ciki to in za ka ƙara aure dole ya zama ta wani gida za ka samu a matarka wacce ka ce ka yarda an gane ko ka ce ka yarda wannan sharaɗi ne aka yi da kai kuma ka sa hannu to yanzu dan jininiyarka ta tashi da za ka ƙara aure baka isa ka raba ɗakin nan ba ce eh ɗaki goma za ki zo ki ce ke ɗaya za ki zauna a ciki sharaɗi ne wanda aka yi kuma sharaɗi ne wanda bai karya doka ta shari'a ba bai taka doka ta addini na musulunci ba saboda a addini na musulunci miji yana da damar in mata hudu gare shi a ce gida hudu gare shi wannan bai saba wa addini na musulunci ba kuma yin ganin damar ka ne ma ka ce ba unguwa ɗaya ba za ka ajiye su ganin damar ka ne ma ka ce ba a gari ɗaya ba za ka ajiye su an gane sannan kuma in ya zamanto uban yarinya ya ce to kaiwa ne yanzu ka ce kana son ɗiyata ita kuma ɗiyata gaskiya ba za ka kai ta nijar ba dama ka je kano ne siyayya ka ganta in ka ce a haba ba ba yanzu ai da nake zauwa nan dama don in kama mata gida a nan ne to watan da kuka yi wannan sharaɗin da shi bayan da za a yi bayan wata biyar ko wata shida ka ce to ta tattara ku komo gida a wannan sharaɗi da kuka yi da shi ko a yi ko a bari saboda gida in a wata ƙasa ka ajiye ta in dai har iyayenta sharaɗin da suka yi da kai shine za ka ajiye ta a wannan ƙasa to baya halitta daga ba kuma ka tasa wannan sharaɗi ɗin saboda inda ka ce kai dole sai ka kawo ta garinku sai ka kawo ta ƙasar ku a matsayin anan za ta zauna dindindin wataƙila iyayenta su ce to ba za su baka ita ba to tunda da har ta dalilin haka ne aka ɗauka aka baka to dole ka cika wannan sharaɗin an gane da kyau to amma sharaɗin da ya saba wa doka ta addini na musulunci duk sharaɗin da ya zamanto ya ci karo da addini na musulunci wannan baya halitta a cika da shi bai halitta ba a cika shi misali za ka auri ɗiyar wani saboda kana tsananin santa babanta ya ce to ni dai ɗiyata ba mata kishiya he baba ya ce kwarai kwa ya ce kaga uwata ma ita kaɗai ce a gida kenan in dai har kana santa da gaske a zuciyarka to ba za ka mata ba kishiya ya to shi kenan baba ce kayan raka ce na yarda na iya ka ce dama wancan me zai sa mata kishiya in ba wani tsautsayi ba ya ce a ko tsautsayin da ya girmo ma ba za ka mata kishiya ba ka ce ka ɗauka to wannan sharaɗi ne wanda ya saba wa dokar Allah namiji mata hudu aka halitta mishi shi in kana cikin mutuwar santa ne ka hudu haka shi daga baya kuma ka ga wata ita ma ta burge ka kun sasanta da ita to baba ba zai zo bai ce to ya muka yi da kai saboda wannan sharaɗi din sharaɗi ne wanda ya ci karo da doka ta Allah to fa ayyuma sharɗin laysa fi kitabillahi fa huwa batilun dukkan sharaɗin da ba a cikin littafin Allah ya ce ba ba Allah bane ya kawo wannan sharaɗi din ba manzon shi bane sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan sharaɗi din wannan sharaɗi ne rugujajje manzon Allah ce wa in kana mai ata sharaɗi mun karanta hadisin na Aisha na baya ko ko da ya kai sharaɗi ɗari in dai sharaɗi ne na taka dokar Allah ko to wannan sharaɗin ba za a cika da shi ba amma sharaɗin da ya zamanto ka ɗora shi a ayar Allah alƙur'ani ka ɗora shi a hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kaga ba su ci karo da shi ba asalan ma suna goyon bayan shi to wannan shi ne yake zamantowa wajibi a cika da shi amma din sharaɗin da ya taka doka ta Allah ko ta manzon shi sallallahu wannan ba za a cika da shi ba mun gane da kyau na'am وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما حديثي دغ عبد الله دان عمر يردل الله تقال تبتا أغريسو ce hakika jikadan Allah sallallahu alaihi wasallama naha an nikahi shigar shine an shigar kenan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi hani dangane da aure wanda yake na ɗage aure na ɗage wannan bai halitta ba wa shigaru nafi maula abdullahi bin umar ya ce abinda ake nufi da a shigar abdullahi dan umar ya ce an yi zauyijar rajulu na tahu shine mutum ya aurar da ɗiyarsa ga wani namiji ala an yi zawija hul'akharu na tahu a kan cewa ɗayan shi ma zai aura mai ɗiyarsa walaisa bainahuma sadaqun babu sadaki a tsakankaninsu wannan shine ake ce da shi shigari aure na ɗaji ake ce mishi shikenan a gidanka akwai ɗiya da namiji akwai ɗiya mace da ɗa namiji kuma ɗa namijin shine yayan yarinyar a gidana akwai ɗiya mace akwai ɗa namiji ɗa namiji shine yayin yarinyar shikenan ɗanka yana son diyata diyata tana son wato ɗana yana son diyarka yanzu kenan akwai mu za mu je mu yi tambaya kai ma za ku zo ku yi tambaya to sai a ce to tunda dai haka ne kawai a yi gwaje kowa ya ba kowa diyar kowa amma kuma babu sadaki kala ambaci sadaki kawai shikenan a je a yi ja'inja eh a yi ja'inja wannan bai halitta ba eh wannan shine nikahu shigar wannan ana ce da shi sarihu shigar wannan bai halitta ba haramu ne a addini na musulunci akwai kuma nikahu shigar wanda shi wannan ba sarihu shigar bane wanda kuma shi ma haramu ne yanzu shikenan ɗaya daga cikinsu diyar shi ta fi ɗaya kima ce to ni dai kaga diyata na farko dai ta haddace Qur'ani sannan kuma na biyu kaga a Masar ta yi karatu na uku kaga yanzu tana da digiri na hudu kaga diyata kwata ta kala ta yadda take da sauran su dai ya kawo shi kare ce kuma kai kwadiyar ka kaga yanzu ka sa ta ko burebe ba ta yi ba a Qur'ani ko izu uku ba ta haddace ba kaza kaza kaza ce a bari a bar wannan zancen zan kara jika talatin a kai kalku ka ko biya ni zan kara jika talatin a kai ce ba zan ce jika talatin ba ne an gane a ce a yi ciko irin kana da salula bibo wani yana da salula takno fubuwar dai da sauran sai aka zo za a yi jagwal na yanzu kaga yanzu za a yi jagwal ai ba za a yi ba ba nan baka dole sai ɗaya ya yi ƙari ko to a ce ɗaya ya yi ƙari daga ciki shi ɗaya ce eh na san dama ɗiyarka ba game ta fi ɗiyata yanzu kawai hudu abin da za a kara maka hudu cikon da za a yi ya ce to ni yanzu ɗiyarka na ɗauka na ɗauke sadakin zan ba da jika hamsin ni ko ta haɗa ɗari da hamsin eh ƙarin da za a yi jika ɗari za a ƙaru to wannan shi ma ne kahu shigar ne bai halitta ba yanzu yanda za a yi shi irin wannan aure na ba ni in baka in za a yi shine a zauna a kowanne daga cikin guda biyu a tantance nawa za ku kasa sadaki shikenan za mu ba da jaka kaza an kare an kashe wannan matsala din shikenan mu ma in muka je can gidanku sai a yanki nawa za mu kai sadaki kaza za ku kawo an yanke an kare yanzu ku kuka fara kawa mu muka fara kaiwa dai kowa dai an faɗi kuɗin da zai bada amma ba za a ce ba to yanzu tunda ku 120 ce za ku kawo mu za mu kai 150 kenan yanzu kawai ku bar 120 kin taku za mu kawo muku 30 a idan muka kai 120 kin shi kenan sai ku ɗora a kan talatin ɗin saboda kuma sadaki haƙƙi ne na ya mace ba haƙƙi ba ne na babanta an gane da kyau ita za a damƙa wa kayanta ba wai za a ce ba ta gani ta lissafa ta je ta aje ta siya abin da zai amfanar da ita ganin damarta ne ta sa a mata kujeru masu kyau ganin damarta ne ta ce ita yanzu ta bul'amanje da sauransu dai za ta siya wannan kudinta ne wannan Allah ta'ala ne ya halitta mata wa atun nisa'a sadaqatihinna nihla na'am
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاه المتعة يوم خيبر وأله من أمر الأهلية وأنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه wannan hadisi shi kuma an amso shi daga Ali dan Abi Talib yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama na ha an nikahil muta'ati ya yi hani dangane da aure wanda yake mai dele yau khaibara ranar khaibar wato nikahul muta'a shine aure mai dele ka zo ka ce to wance ina son ki zan kai sadaki gidanku a ɗaura mana aure da ki amma kin san nan kwantara ce ta kani duk da aka ce an tashe ni daga nan to aurenmu ya bude da ni da ke an gane ko ko mutum ya zo shi stage guri ya auri mace ce to wata biyu ne zai amma ina cika wata biyu kawai aure na ya bude dan da ke ba sai na sake ki ba wannan shine ake ce da shi ne kahul mutu'a wanda ta san ranar mutuwar auren shine duk da aka fuddo takarda ta tashin wane daga aiki to matar shi ta sauku duk da aka ce wane ya gama stage anan zai koma gidansu matar shi ta sauku wannan haramu ne bai halitta ba saboda aure ana yin sa ne saboda a zauna dindindin sai dai in wata matsala ta zo ta wanda kuma ba a fatan ta in aka zo daura aure ba za a ce wato yan uwa ku shaida auren wani da wancan an daura shi a yau muna ɗaya ga watan rajab sannan kuma zai mutu sha biyar ga watan rajab don saboda sati biyu ne kawai auren zai ana yin wanda shi kenan aure dama bai halitta ba an gane don auren da aka mai daidai wannan bai halitta ba na'am wa alluhumil humuril ahliya sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi hani dangane da cin namomi na jakai na gida haramu ne cin nama na jakin gida jakin gida in zai mutu sai dai a yi haƙuri kawai Allah ta'ala ya ji kanshi amma ba zancen a yanka shi haramu ne cin naman shi ranar khaibar shi ma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya hani game da cinsa da a farkon musulunci su jaki din ana cinsu shikenan ana nan ana nan wata rana wani ya zo ya ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya rasulullahi ana cin jakaiwa bai ce komai bai kyale aka zo karo na biyu aka ce mishi ana cin jakaiwa bai ce komai ya kare ya kyale ba a na uku da ya zo cewa wallahi in aka yi wasa ya rasulullahi jakai karewa za su yi shikenan daga ƙarshe dai ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce to jakai an haramta cin su ga bayin Allah duk wani jakai na gida ake magana amma ba da na daji jakai na gida su ne haramu a cinamansu bai halitta a cinamansu to tun daga wannan ko a yanzu in dai jakin dawa ne ya halitta a ce shi in dai jakin dawa ne ya halitta a ce shi na'am
وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستامر ولا تنكح البكر حتى تستاذن قالوا يا رسول الله فكيف اذنها قال ان تسكت hadisi na gaba shi ma an amso shi daga abi huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi abu huraira ya ce haƙiƙa jakadan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce latun kahul ayyimu ba a aurar da bajawara macen da ta taɓa yin aure ta huto daga gidanta ita ce ake ce mata bazawara ko to wannan ba a aurar da ita mahaifinta ba zai aurar da ita ba hatta tusta amara har sai an nemi umarninta shikenan kafin mahaifi ya aurar da ita shine sai ya zauna da mahaifiyar ita wannan bazawara ya ce ki tambayi 'yarki a cikin waɗannan bazaurai da suke zauwa wajenta wanne ya fi kwanta mata wanne ta fi so a shawarce ta in zai kirawo ta su zauna da shi da ita ta mishi bayani ta ce ita ta fi son wani a cikin mazajenta to haka ya kamata amma kada ce gobe akwai ɗaura aure a gidan wani ya aka zo ya ce to na baiwa wani diyata ba yin haka nan in dai ba zaura ce ba a mata wannan hawan kai tsaye sai a barta ta zaɓi wanda take so saboda ita yanzu ta san abin da zai gyara ta sannan kuma walatun kahul bikiru ba a aurar da budurwa hatta tusta azana har sai an nemi izininta shi kenan kaga ɗan gidan wane yana da hankali yana da nutsuwa kana so ka ba shi ɗiyarka to yanzu kawai ba za ka zo baka ce akwai sa'ar me gobe a gidana kai kuma ɗiyar ta kama ba gaya mata ba sai an nemi izininta shi kenan sai a kirayo ta a ce wance baban kiɗazu da ya shigo ya ce akwai ɗan gidan wane abokinsa yana so zai haɗa auren zumunci kin san ɗan nashi ce na san shi mana ai muna gaisa da shi ma to ya ce ya gani ya ce a tambaye ki in har ya miki in bai miki ba hallo ki faɗi gaskiya an gane to idan aka nemi izininta ta ba da amanar cewa babu laifi ta yarda shi kenan sai a ɗaura aurensu sai a sa aurensu kuma a ɗaura aure ƙalu ya rasulallahi wa kaifa idnuha sabai suka ce ya jakadan Allah to kaka izinin ita wannan budurwa ɗin take ya ne za a gane cewa lalle ta yi izini akan cewa a aura mata wannan wanda aka kawo mata tallashi saboda budurwoyi na da kumya su ba irin ta yan yanzu ba ce kai yanzu budurwa ta yanzu baban nata yana zaune za ta zo ta ce baba sirikinka ne zo gaida ka a da a lokacin sahabbai budurwa wanda ta cika budurwa ko yawo ba ta yi ko yawo ba ta yi ba ta ma duk irin abin da ya shafi waɗannan abubuwan da 'yan mata suke a yanzu ba sa yi a wancan lokacin to sabai suka ce to ne za a gane tana da izini saboda budurwa cike take da kunya Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an taskuta idan aka gaya mata aka ce dan gidan wani ne baban ke ce a tambaye ki ya miki in ta yi shiru ta kyale a ga hawaye ya fara huta daga idanta to alamar tana so kenan eh a da haka ne to amma a yanzu ne yana gani yo kan a ce mata an ka mata wani ita za ta hudu yanzu budurwa ba ita ba take hudu wasar mai da za ta aura ina gani yawanci ba baban ba yake zaba to amma a da to shi za wani lokacin waɗansu matsalolin da za mu ga muna ta iskewa saboda an bar zaɓin addini na musulunci ita budurwa yarinya ce karama ba ta mallaki hankalin kanta ba shi yasa aka meka abin a hannun iyayenta ba za su aurar da ita ba kuma sai sun shawarce ta sai sun nemi izininta a kawo mata tallal saurayi a ce ɗan gidan wani jikan wani kin san shi in ya miki to in bai miki ba allo ki faɗi saboda yanzu shi aka ce ta yaro kyau take ba ta ƙarfi yan sai ga mace ta zo ta mallake akan kawai sai dan masarci sai wane wanda shi kuma wannan wane ba shi da sana'ar komi kawai masarcin nan da yake sawa a jiwo shine ba shi da kobi an gane ko kuma ba fari ba baki shi yanzu mutum in yana sana'a dan ba shi da kuɗi sai a ɗauki ɗiya a bashi amma mutum wanda yake mai zaman banza ba shi da sana'a ba fari ba baki sai masarci a ajiyo ita ce ta mallake ta ce sai shi shi kuma tsohonta saboda ya ga wannan wanan da me zai ciyar da ita shi ya ce ba zai bashi ba ita ce sai shi in ba shi ba sai rijiya mai gaba dubu daga har ana zancen a bar garin da sauransu to wannan duka saboda mun bar koyarwa ta addini na musulunci shi yasa waɗansu abubuwan muke tarar da su amma in ya zamanto za mu kiyaye doka ta addini na musulunci yadda addini dinnan ya tsara diyarka idan ta kai baliga to ya zamanto a gida ma a sani cewa doka ce daga sama ta zo ta kai ne ka bada doka kowace irin aika ba za a mata ba ko ina za ta tafi ta bari sai da dare ba ruwanka da wani zancen 'yan unguwa mata ƙawayenta suna anko suna kaza su huto ba hijabi da sauransu wannan ba ruwanka kai dai wannan yauni ne Allah ta'ala ya dora maka so kake kuma ka sauke shi ka san yadda za ka kula da diyarka shigarta da hutarta ka yi iyakacin gwargwadon ƙarfinka shikenan kuma daga ƙarshe za ga cewa Allah ta'ala ya kawo mata nagari waɗansu za su ce ai yanzu matan yanda suke hoda su yi kaza su yi kaza in ba su wuta ba da shigar wanda za ta bayyana suras namiji baya ganta bai yi kwaɗanta ba haka bane in dai diyarka ka ba ta tarbiyya mai kyau wanda za su zo su ce suna son diyarka dama ba mutanen banza ba ne duk wanda ka gan shi a gidanka ba wanda zai zo yaudar diyarka ba ne saboda ya san gidan na akwai tsaro da ake badawa amma ita kuma macen da aka ganta a titi da kuma shigar da ta ga dama ba shigar da addini ya tsara mata ba kowa zai iya talla kowa zai iya tayawa ya yan mata saba muna lahiya shikenan ya tsaye lafiya kalau da zaron ina ne gidan ku ba ni lambar ki shikenan shikenan an kare ba ruwanta da ba ruwanka da babanta ina ga mutu da babanka kawai da babanta shikenan ya kaje kama ka kira ta nazo ni ina daidai shan kwana ta wajen ku ki fito ba za ta ce baka zo gidanmu saboda yadda ta san ita ma doka gare ta ita ma da sefa sai gare ta dan baban ya ganta ma da sarmayi ko mahaifiyarta ta ce wallahi wancan Allah mata horin jininta a unguwar nan ta fi kowa tara samari yanzu aka wancan mai bela wancan tsamanta ne yake yanzu akwai wani shi ma ɗazuna je yana tsoke yana cewa wannan wanda ya rike ta yaƙi kawai daɗi take ji uwar ta kuma ta samu bala'i ne take janyo wa ɗiyarta ka tsayar da ɗiyarka a gidanka duk wanda ya zo neman aurenta ka san wane ne shi ɗan gidan wane ne shi wannan shi ne abin da doka ta ce ba wai ka saka abin ba kawai a matsayin a titi kawai su haɗu a titi in sun shirya kansu sai su zo su gaya maka kafin a shirya kan ana ake samun matsaloli mun gane da kyau na'am
وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة الأرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة الأرضي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير أنا عبد الرحمن ابن الزبير ابن الزبير yawanci ibn zubair za mu gani amma yawanci a littafi wanda yake na nasir bukhari ibn zabir zabir bi fatihi zai نعم تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب نعم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي أسيلته ويذوق أسيلتك قالت وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم hadisi na gaba daga nana aisha yardar Allah ta ƙara tabbata a gare ta nana aisha ta ce ja a timra'atu rifa'at al-qurazi wato matar rifa'a al-qurazi ta zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ta zo ta kawo kukanta wajen ma'aiki alaihi salatu wa salam faqalat nana rifa'atu ta ce wato matar rifa'a ta ce kuntu inda rifa'atul qurazi na kasance a ƙalƙashin igiyar auren rifa'a al-qurazi wanda yake na banu quraiza ina zaune muna tare da shi ni matar shi ce shi mijina ne a ƙalƙashin igiyar auren shi nake shikenan ana nan ana nan sai sabani ya shiga tsakankanin ni da shi fa ni kawai sai ya kwada min saki sai ya sake ni fabatta tsalaƙi sai yanke sakina ma'ana ya sake ni ƙarshen sakina na uku dama akwai saki biyu tsakankanin shi da ita shikenan da ya mata na uku shikenan sai ya zamanto an samu abdalakul batti ake ce da shi saki wanda yake yankekke wanda ba aure tsakankanin shi da ita kuma sai dai ta auri wani ta ce ana nan ana nan bayan na gama idda fatazawwajtu ba'dahu abdurrahman ibn zabir wato sai na auri abdurrahman dan zabir bayan na gama idda ta shi wancan mijina malar rifa'atu da na aure shi wa inna ma ma'ahu mithlu hudbati thawb wannan matar ta ce ya rasulallahi sani dai kadai abin da yake tare da shi abin da yake tare da shi na kayan aiki mithlu hudbati thawb kwata muka cinge zar tufafi ne ta ce wallahi ya rasulallahi wannan wanda na auren nabi baya biya mun bukata ta ta yamace kullum kawai shi kawai soɓo ne dama hasa ce take so ta yi shikenan shine ta kawo kuka dalilin da yasa take so ta hasa shine ta ce abin da yake tare da shi na kayan aiki kwata muka cin gezar tufafi ne yanda gezar tufafi take hakanan ba wani katabasa da take to shi ma haka yake kuma ya ce alaihi salatu wassalam haka ne dama shi duk wanda ya ce shi alkali ne dole zai ji magana wanda take mai kyau zai ji magana wanda take maras kyau kuma in aka zo wajen shi dole ya amsa dole ya tsaya ya saurari wanda ya kawo kuka wajen shi saboda ya share mishi hawaye wannan shine dama yaunin idan Allah ya dora maka yauni na al'umma to dole sai ka yi haƙuri fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya mulmushi saboda aka ce ruwan cikin cokali ya ishi mai hankali wanka sannan kuma mutumin da yake da hankali ba sai ka huto mushi ba ha za ka ce mushi kaza kake so daga ya ganka ya san abin da kake nufi yanzu mutumin da ya saba zawa gurin ka ya dan maka ilmuriya da sauransu shikenan ya zo shi ce zawa ne mu gaisa ka ce to na gode na gode kaga ya jima dai a zaune na gode na gode yana to ya yan gidan ka zarga kaga ba ya ce maka wani abu ya zo bukata ba a gane cewa wani abu ya zo bukata to ita da ta gaya wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu haka ya gane abin da take nufi sai ya yi mulmushi wa qala aturidina an tarji'i ila rifa'ata mazala ce mata na san so kike ki koma wajen mijinki na farko ko malar rifa'atu so kike ki koma gidan shi ta ce kwarai ku ya rasulallah ta ce dama abin da ya kawo ni zala ce tola ba za ki koma gidan shi ba hatta ta zuƙi usailatahu har sai kin ɗanɗani ‘yar zuma shi wannan mijin naki na biyu waye zuƙa usaila take shi ma ya ɗanɗani ‘yar zuma liki har sai kun sadu da shi kin ji daɗin shi ya ji daɗin ki sannan kuma daga ƙarshe in ya ce ya fasa auren ki shikenan sai ki gama idda kuma ki koma gidan mijinki wancan amma dai a yanzu ba za ki koma ba qalat nana aisha radiyallahu anha tace wa abubakarin indahu lokacin da ita wannan matar take magana abubakar yana zaune a wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam wa khalid ibn sa'id bil bab khalid dan sa'id shi kuma yana tsaye a kafar gida na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yantaziru an yi uzana lahu yana jiran a mai izinin ya shiga saboda lokacin da ya zo ya tarar da ma'aiki alaihi salatu wassalam yana sauraron wannan baiwar Allah amma kuma ba a ce mishi bai shigo sai ya tsaya a kafa har su gama wannan tattaunawa ta hoto shi ya shiga to sai abin ya bata mishi rai shi Khalid ibn Sa'id ce wannan yarinya tana faɗar wannan magana ta rashin ladabi a gaban annabi fanada aba fanada sai shi wannan Khalid ibn Sa'id sai ya daga murya ce ya Abubakar kai Abubakar ala tasma'u ila hadhihi shin baka yi wa wannan yarinya tsawa ala tasjuru hadhihi almar'a shin baka yi wa wannan yarinyar tsawa ma tajharu bihi inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallama saboda abin da take bayyanawa na wannan magana wanda take ta'asha a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam har ta rika hudin sirrankin mijinta na biyu ta rika cewa kayan aikin shi ba kaya kaya bane baya ka tabu cikin komai an gane da kyau to shikenan amma shi ma'aiki alaihi salatu wassalam kawai mulmushi yake saboda ya san yanayin mata wani lokacin idan suka buƙaci su koma gidan tsohon mijinsu to so idan su arfe yake don wani irin shiri da za su yi wa mijin to sai sun mashi shiri shi kuma wannan wanda malar rifa'atu wannan abdurrahman ibn zabir lokacin da ta kawo kukan shi wajen manzalar salama ko ta ce baya biya mata bukata ai ba namiji bane shi kawai daga riga ne kawai shi kenan manzala sai ya aika ya zo shi ya ce ga yanda matarka ta ce kaza kaza ce wallahi rasulullahi ƙarya ta mu ya ce amma ai ba ita bace matata ta farko shi kenan sai je zo da ɗiyan shi guda biyu da ya zo da shi da su kai ka ce an tsaga kara ya ce ya rasula waɗannan ɗiyana ne kallace suka gani in ni hoto ne na same su ya ce ƙwarai ku ya ce malam abdurrahman sun yi shige da kai ku kamar ka ce an tsaga kara ya ce to ya rasula ƙarya take mini shikenan daga karshe dai aka gane cewa dai irin mace ce ce in tana so ta koma gidan tsohon mijinta ba irin sharrin da ba za ta iya bai wa sabon mijinta ta ce kaza ne ta ce kaza ne ta ce kaza to amma daga karshe dai kuma aka sasanta tsakankaninsu na'am وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسما وإذا, تزو وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسما قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حديثي دق أنس بن مالك يردل الله تقال تبتا أقريش أنس بن مالك يتي من السنة ينا دق سنة تمأيكي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج البكرة واتو إذا متن يأولو بدروا يأولي نبيو yana da mata a gidan shi shikenan aure na biyu da ya kantsama zai zama to budurwa ce ya aura ba ba zawara ba to yana daga sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a kama inda hasaba'an ya zauna a wajen wannan amarya tashi tsawon sati guda daga radda aka kata in yau aka kata ranar asabar ko to zai zauna a wajen ta ya ɗebe mata kewa ta saba da shi kafin ta saba da 'yan gida ya zamanto ta zama 'yar gida tsawon sati guda sai ranar juma'a sannan kuma zai bar gida sai ranar juma'a ya kwana a nan ranar saboda kuma zai tafi gidan wani gida kuma shi ma ba zai tafi ba kai tsaye yanzu aka yi sati guda sun maka sama sannan kuma sai ya raba kwana tsakankaninsu yanzu da aka yi sati guda rana irin ta yau kenan ko da safe sai ya zauna da su a falo ya ce to ran wani gida ya daɗe ya samu ya koda ta ce Allah miki albarka ce ga kanwa Allah ta'ala ya sa an kawo miki kusan yau sati guda da zawwa ta ce ina sani a ina sani ta ce to yanzu kuma daga yau tsakanin ke da ita za a fara rabon kwana ne yanzu daga kanwa za a fara amarya ta ce ranka ya daɗe daga kaina za a fara wani gida ta ce ya kwanan bakwai a gidanki ki ce kuma ya zalo da kanki za a fara ya ce a'a ai haka addini ya tsara dama wannan kwana bakwai da aka yi na sati guda wannan haƙƙinta ne yanzu kuma nake zaune da mata guda biyu yanzu ne za a fara lissafi in gidanki na fara kwana to in gidanta na fara kwana yanzu sai a zauna in kowace ta ƙi yin haƙuri akan cewa daga kanta za a fara to ba za ka ce ba to ki yanzu amarya haƙuri za ki a'a yanzu ƙuri'a za a yi na'am ƙuri'a zai wanda sunanta ya fito kuma in gida amarya ya dace yanzu kuma sai a zauna shari'a yadda ta tsara shi ne kwana ɗaya da wuni ɗaya idan aka maida shi kwana biyu yanzu in gida amarya amarya ita ta ɗako kwana sai ka rubuta kwana da haƙuri a jikin takarda ka rubuta kwana ka rubuta haƙuri a ɗaya takardar haikalinki ka watsa suka ce kowace ta ɗako ɗaya ɗaya in amarya ta ɗako kwana na amarya ne kenan na amarya ne to yanzu kenan sai a mata biyinta a jira ta koma kwana tara na'am yanzu kuma sannan wani gida in wani gida ta dauko kwana sai ya zama to amarya a bata hakuri a ce ta je ta ta kunna TV ta kalla gane ko a bata hakuri kawai to haka za a yi wannan shine yanda sunna ta ma'aiki ta tanadar idan aka yi sati guda yanzu ba ana yin sati ba kuma za a ce kawai ɗakin wani gida za a ji a nan ma dai amarya tana da haƙƙi in ta rikice ta ce he a gidanta kuma za a kwana saboda za a fara lissafi ne ta ce ai ita uwar gida ta ce a uwar gida ai ke babba ce haƙuri za ki ɗauka yanzu ya kwanan biyu a gidana to in kishin ta ya tashi ta kwankwan tsame ta da mari a zai da za a yi me yasa ta ce mata ita babba ce wa idza tazawwaja sayyiba idan ya auri bazawara yana da aure sai yayi ta biyu wanda ya aura ta biyun kuma ba amarya ba ce sakin baro ce ko kuma dai kawai dai wanda ta taɓa yin arme ce ya arma sakin baro ce ko mai ɗiya takwas ce ya arma ko mai ɗiya goma shi dai ya ƙara arme a zauna lafiya shi dai mai biya kowa mai mace biya tashi daga mai mace ɗaya an gane to yanzu a kama inda ha salatan zai zauna tsawon kwana uku ne a wajenta yana ɗebe mata kewa saboda ita ba zawara ita kyarci ta zan komi gaja ana amfiyan ita ita zawara haka ce ita ba irin budurwa ba ce saboda ita ta gajiya ta gaiwa ne sun makasama sannan kuma sai ya raba kwana tsakankaninsu da matar shi ta gida wadda za a ga cewa lokacin in ya tashi armi matar da yake aurewa ta ma fita gidan kwanaki to yanzu in yayi kwana uku wannan na haƙƙi nata to yanzu kuma sai a yi rabon kwana kuma daga ran nan qala abu qilaba abu qilaba abdullahi ibn zaid al-jarmi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yace walau tu da na ga dama da na so la qultu da na ce inna anasan haƙiƙa Anas ɗan Malik radiyallahu anhu rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaukaka wannan hadisin zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato yana daga cikin hadisin da ake baiwa hukuncin hadisi ne marfu'i sahabi ya ce mina sunnati duk wani sahabi idan ya ce mina sunna ka san ba yana nufin sunna ta abubakar ba ko sunna ta umar yana nufin sunna ta mai sunna ɗin yana nufin sunna ta ma'aiki wani yuɗa hukumar rafi fi sawabi na hau mina sunnati min sahabi kaza umirna wa kaza kunna nara fi ahadihi aw an idafatin ara kamar yadda al-imamu suyuti ya faɗa yana daga cikin hadisan da ake ba su hukuncin hadisai ne marfu'ai sahabi ya ce mina sunnati ko ya ce umirna ko kunna nara kaza a zamanin annabi to wannan shi ma hadisi ne marfu'i na'am aya hakuri sauran hadisi biyu mu karasa mu tafi nisa ba ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama law anna ahadahum idha arada an ya'tiya ahlahu قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان وجنب وجنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره لم يضره الشيطان أبدا نعم hadisi na kusa da ƙarshe daga abdullahi ɗan abbas yardar allah ta ƙara tabbata a gare shi shi da mahaifinsa abbas ibn abdulmuttalib abdullahi ɗan abbas ya ce jakadan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lau anna ahadahum da a ce kowane ɗaya daga cikin su bayin Allah musulmai ko law anna ahadakum da a ce kowane ɗaya daga cikinku idza arada an ya atiya ahlahu idan dai yana nufin zai je ya kusanci iyalinsa ya biya buƙatar shi ya kashe sha'awarsa bala zai faɗi wannan addu'ar ya ce bismillah ce zan kusanci wannan iyalin nawa ina mai neman taimako da sunan Allah Allahumma jannibna shaytana ya ubangiji ka nesantar da mu daga shaidani wajen nibi shaidana mara zaktana sannan kuma ya ubangiji ka nesantar da shaidani daga abin da za ka arzuta mu shi na karuwa lokacin da mutum zai kusanci iyalinsa idan ya wannan addu'ar ga ta dai yar karama ce ko Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana ya ubangiji ka nesantar da mu daga shaidan ya zaman to shaidan ba abokin zaman mu bane ba ma zama tare da shi a ɗaki ɗaya ba ma zama tare da shi a falo ɗaya ba ma zama tare da shi a gida ɗaya sannan kuma ya ubangiji idan har wannan saduwa da zan yi da iyali na ka kaddara cewa za mu samu karuwa a cikinta ya Allah shi ma ka nesantar da wannan karuwar da za mu yi daga shaidani ka sa shaidan ya zamanto ba makusancin shi bane Allah ce fa innahu haƙiƙa yadda lamarin yake in yi ƙaddar bainahuma waladun idan aka ƙaddara samuwar yaro a tsakankaninsu ta dalilin wannan kusanta da yi wa matar shi ya zamanto a wannan kusantar da za ka yi wa matarka da kai wannan addu'a sai Allah ya ƙaddara wannan kusantar da ka mata a ciki ne aka samu ƙaruwa ta yaro ko ta yarinya lam ya durrahu shaytanu abadan ma yake alaihi salatu wassalamu yace shaiɗan wanda yake mai tsaurin ido to ba zai cutar da wannan yaron ba hal abada na'am yaron ka din yanda take ciki Allah sai ya gyara maka shi na'am in dai kayi wannan addu'a kuma ya zamanto lokacin da ka kusanci iyalin naka a wannan kusantar ce Allah ya kaddara samun rabuwa tsakankan samun rabo tsakankanin kai da ita ko to ne ba shi ba cin nasara akan wannan yaro yaron nan tun yana ciki aka nema mishi aka nema mishi tsari shedan kawai sai dai ya ta kallon a gane ko sai dai kallon amma da ya yi ƙarhin shi sai dai irin kuma yaran shaɗannu yaran shaɗannu amma bai shaɗankin ba babban shaɗankin wanda yake sawa a haɗa bautar wani da Allah wanda yake sawa a haɗu magana wanda take mummuna ga iyaye wanda yake sawa a shagiya wanda yake sawa a yi zina wannan duka ɗanka ya rabu da shi tun yana ciki an nema mashi na'am
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحموى قال الحم الميت موت ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج من أقارب من أقارب الزوج بن عم ونحوه شيكنا وعن عقبة بن آمر رضي الله عنه حديثي daga عقبة بن آمر yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi Uqba ɗan Amir ya ce haƙiƙa jakadan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce iyakum waddukhula alal nisa azan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka shedunku da shiga wajen mata ka shedunku da shiga cikin gurin mata duk matar da ya zamanto ba halalinka ba ce matar da ya zamanto haramunka ce ba halalinka ba ce to ka shedinka daga shiga wajenta kadda ka shiga wajenta faƙala rajulun min al'ansar wani mutum daga cikin mutanen madina al'ansar ya ce ya rasulallahi ya jakadan Allah a fara'aitar hamwa ya ce ba ni labarin shigar kanan miji wajen matar yanshi ba ni labarin alhamu wato shigar makusancin miji wajen wannan matar ko makusancinta ya shiga wajenta irin ɗan ƙananta ɗan ɗan ƙanan babanta irin wanda yake matsayin ya gare ta ko wanda akwai aure za a ce matar shi ce ta gado to wani ana ce da shi alhamu wanda ya zama to tsakankanin shi da shi za a ce amare shi ce ta gado bar ta kuje su je su yi abin da suke so ai amare shi ce ta gado ko kuma irin ƙanninka ko yayinka su shiga wajen matarka da kowane lokaci Fala ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce alhamu ya ce shigar kanan miji wajen matar miji wajen matar yanshi almautu wato wannan yana bayarwa zuwa ga mutuwar addini an gane ko alhamu yufdi ila mautid din wato shigar dan uwan miji wajen matar dan uwan shi ya kadaita da ita su zauna su yi hira yana bayarwa zuwa ga mutuwar addini wato addini na musulunci yana da kwai tsari don wanda ya zamanto akwai kusanci tsakankaninka da ita macen da ya zamanto akwai kusanci tsakankaninka da ita irin da babanka da babanta wasu ɗaya ubansu ɗaya a al'ada idan ka zo gidanta kaga yanzu in mijinta ya zo ya ce dan me ka shiga ba tare da ya baka izini ba za a raka cewa wannan mijin mutumin banza ne kawai ɗan iska da sauransu yal uwar tashi zaka ce ba zai shiga ba gidanta in ka san ba zai shiga me yasa ka aure al'uwar shi to shi kuma to irin wannan saboda yanzu in ka tarro a addini duk wanda in ka shigo gidanka ka tarro shi da matalka wanda ba za ka zarge shi ba da abu to addini ya fi kaifafa cewa kar su zauna tare saboda yanzu ka tafi shago misali kenan da ka zo kawai kai ka zo ka da kwarkwara da ta wuta ita ce wane ne wa dan gidan kanan babanmu ne ka gani ba za ka sa komai a ranka ba to shi ko yanzu daga haka nan zai iya sawa waɗansu fitintunin su afku tsakankanin shi da ita ana ganin cewa ba za a zarge shi ba amma yanzu inda a ce da ka shigo ka kwarkwara da ta buɗe ya ga wani ƙato a gidanka dan gidan waya ta ce ita ma ba ta san shi ba ko kuma ta hudu wani tsohon sarmayinta ne kaga tun daga nan akwai matsala to shi yasa addini na musulunci duk wanda shigar shi zai zamanto kai a wajenka za ga cewa ba abu bane wanda yake mai girma to a wajen Allah abu ne wanda yake mai girma duk wanda zai zama to yana daddar zai shiga gidanka ya hutu to ya fi sauki sama da wanda shi kawai in ya shiga gidanka zai samu nutsuwa ɗari bisa ɗari saboda yanzu ana ce a ce to kananka ne wadan ya shiga gidanka halaka raka ɓata rai menene to a irin wannan fitina take afkuwa an gane ko to shine yace alhamu almaut duk lokacin da ya zamanto ba a kiyayewa irin wannan doka din to sai ya zamanto an bar addini ya mutu ma'ana ya bayar da mutuwar addini kenan wali muslimin da ruwaya ta al'imamu muslim an abi bahir wato an amso daga abu bahir shine ahmad ibn amr ibn abdullah ibn amr al-misri abu bahir kenan allah ta'ala ya ji kansa da rahama shi kuma an ibn wahabin ya jiyo daga abdullahi ibn wahab ibn muslim al-qurashi al-fihri al-misri al-faqih ɗaya daga cikin ɗaliban al-imamu malik qala abdullahi ibn wahab al-misri ya ce sami'tu laith ibn sa'ad wato al-laith anan abdullahi ibn wahab wajen wanda ya jiyo shine amr ibn al-harith al-misri amr ibn al-harith al-misri yace naji al-laith ibn sa'ad ibn abdurrahman al-fahmi yaqulu yana cewa an gane alhamu yace abinda ake nufi da alhamu shine akhu zawj dan uwan miji shine ake ce da shi alhamu to za ga cewa wani lokacin alhamu siriki ma ya shiga ciki an gane ko ra'aytu hamaka naga sirikinka wama ashbahu da abin da yayi kama da dan uwan miji min aqaribi zauji na makusanta miji irin wanda kanan miji ne ko yan miji ne ta bangaren zumunta ibn al-am dan ammi wa nahwihi da makamancinsa wannan shine ake ce da shi al'am za ga cewa har akwai wani wasan kanan miji da sauransu ko wanda addini na musulunci shi ko bai yadda da shi ba ana ga wannan shine karshen baban nan abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana wa bihadhal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك